muna yi muku sallama da gaisuwa irin tadadin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu cikin amincin Allah da ya dasa rana irin ta yau a nan faɗi ga watan ramadan da muka fara ko shekara yau ba cikin ikon Allah da ya dasa ga ya cikin labar malaman ga basau dattijan malami kwari da hazaka wajen ɗabbaka sunan manzo sallallahu alaihi wasallam a wanda yake namu na arewacin bauchi ba ta cikin da malam ba bisa shiga zuba da ke a dole cikin lokaci Allah ya kai shekara ta labi amma cikin ikon ba a taɓa samun lokacin da magaici ba da godiya kwarai Allah ba ne alkhairi ga ƴan uwa da suka zo wannan waje a bara a ko bayan Allah ke da su bana Allah ya tafi kabari na su addu'a dukkan su Allah ta'ala gafarta musu akwai uwa a wannan tafiya wanda ko sati uku ba da tafiya ya ga alhaji garba mun bille muna mata addu'a Allah gafarta mata ga ta wannan kullum inda azumi ya zo da wannan tafiya kada mu da irin su iya shugabar fama da sauran dukkan matan da suke taimaka wannan furgon yi musu addu'a Allah ta'ala gafarta musu kafin malam ya ci gaba yau mudu'un da bai kai malam sai magana a kai shine Ramadan Karim. Na ce Ramadan Karim kowa san wannan wata wata ne mai alfarwar gaske. Watan da ake ba ake yanta ƴan uwa a ba su Allah ba su gudan aljanna. Abu na ƙarshe da zan faɗa a nan shine don girman Allah muna roƙonku ya wace ya wace a wannan wajen ba naku bane. Surutu a wannan wajen ba naku bane ba. Matukar ana so abin ya ci gaba kamar da aka saba kullum don Allah a daina ya wace wace kuma a daina surutu malam kai tsaye za mu jira karatun ka cikin ikon Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستعذنوه إن الذين يستعذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استعذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوازا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض ونعلم ما أنتم عليه ويوم ترجعون إليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم
الحمد لله العلي الأعلى الكامل في أسمائه وصفاته الأولى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو لنا من المأوى والعين ذلك فوز نعيم القيم والدرجات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه النبع وأتبئين لهم بإحسان ما دامت وسماء وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya tabbata Allah ubangiji ta kai wanda ya kammala hudu ga watan Ramadan hijira yana 1447 yau hudu wata wanda ya guda mana fara lissafi ma a wannan hijira kamar yadda wancan shekara nan wannan majalisi na kuwan mai albarka tsohon majalisi ni a zai tunani nake cewa ya kai shekara ashirin lokacin da ke tunani wani shigo sai yanzu ji mai gabatarwa sai na ji malam yana cewa shekara wajen akalla talatin da biyu kuke wani yawan ya wadanawa wani allah an yi mai wasu ɗin da ɗan ɗori wannan yana ke lokacin da muka shigo akwai waɗanda kuna rike da su a cinya yanzu su ma suna rike da waɗansu a cinya wannan wannan shi ne ban mamaki wannan waje an zauna a waje da dama wajen yadda ake sarrafa karatu saboda haka tun wancan lokaci iyayen ta suna zuwa da yara a cinyarsu yau ga yara sun zama iyaye su ma su riƙe yayansu a cinyarsu daɗi shi ne tun wancan lokaci har zuwa yau abin da damu da ku alheri ne ni yadda al'amura suka a ce kullum labari zai ta tsakanin da al'umma da jama'a a ce wani hidima ce wanda ke ta addini wannan lamari lalle ne masu yawa mu roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dukan dacewa ma'anar rayuwa ne waya kuma an gargada wannan gato wannan kalmar tun kan bawa ina jin ana aiko min takarda shekara shekaru wani lokaci ina goma na dauki ina shiga ciki wani lokaci ina shiga goma na tilas wani lokaci kuma sai goma na daukin sallah ko wanda ban gai sai dai duk wannan shekaru inda ba na manta ba wannan shine shekaran da ya zama shi ne mai na budewa galibi a sama na kan zo kusa ce ya zama cewa ko sauran mutum guda ko kuma ne ne zaune karshe an hango mini wani lada ne yasa aka canza zuwa na daya domin duk wanda ya zo ya yi ki aka yi fada mutane suka je fadan suka yi wata rayuwarsu yanzu abin da suka yi a cikin watan nan yana da suka mushi madalla da na zo buɗewa saboda haka ba nan damu ba inda muna raye in kuka kai ƙarshe madalla in kai tsakiya madalla in kuka kawo ne na farko ma madalla muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya mutukin alheri dukan da ba ya ku ƴan wasa barka lalle sako na yau a gare ku sako ne wanda take tafe da ainihin lakabi dayful karim wato ainihin bako mai girma dayful karim ramadan baƙo wanda ke mai girma wanda ke ramadan ƙarƙashin wannan dan abin da kama wani mai suna ko a ce masa ramadan karim ko wani abu mai kama da haka kenan dai ana so ne da haka mutane zuwa ga wannan watan idan aka kanin akan wannan wata kenan duk wanda zai zo daga ba zai samu laushi mene ne dama an masa fada bi da za a yi in wani sati ma an masa fada sati farko in wani sati ma an masa fada sati na farko kenan wannan karatu mu na yau ishara ne zuwa ga canza kudu saboda kula da wannan watan da ke shi ya ku bayan na karkata ne zuwa ga halayyar mutane a cikin sakon zai isa akwai ɗabi'a wanda yake mutane a cikin wannan watan da yadda su ɗauke shi da kuma sunan nasa fi shahar ramadan sunan da yadda mutane su karkasu da yadda suke ɗaukar watan da suke ganin shi kowa zai shiga gidansu amma mu a cikin muna da kashi guda kashi ne ma'ana guda hudu wanda muka kasa mutane daga baya kuma kawo watan guda bakwai wannan kashi guda hudu kullu tun da manyan kashi wanda ke ɗabi'a mutane da fadawa ciki a cikin ɗabi'a guda hudu nan ɗaya mai kyau ina mana fata mace cikin wannan ɗabi'a nan ba dalilin shine Allah sallallahu alaihi wasallam ya kada mana cewa wani abin mamaki za ka al'umma suna yin azumi za ka sami su al'umma suna yin azumi a watan ramadan amma kai mamaki ta ba su da azumi ba ba su sharuwa ba ni komi ba kuma duk da abin da manzon Allah yake faɗa ta hanyar um, Allah ke eh, manzon Allah ke faɗa matsayin Allah subhanahu wataala Allah ke cewa Allah sarki babu inda na ɗauki mataki wajen mai ɗaukaka mai darajar azumi mai mai ɗaukaka darajar ma'ana mai ibada kamar na azumi domin duk wani azumi da sauran ibadu da ke gani bai samu kuma kamar azumin Ramadan ba za ka yi azumi na zuwa da Ashura za ka yi na Arfa za ka yi wata na kwana uku a cikin wata za ka yi na Litinin da Hamis amma abin da ake faɗa akan azumi ba shi kuma faɗa a Ramadan ba duk waɗannan azumi da fadi ana ba da ne mai ana ba da falala ne a ce an gafarta maka shekara mai zuwa a ce an gafarta maka shekara gaba da shekara baya ko a ce an gafarta maka abin da ya shafi shekara wanda ya ci amma da Allah kan sarki ya zo kan Ramadan sai Allah subhanahu wa ta'ala ce idan kai azumin Ramadan ka kiyaye shi zai gafarta maka duk ba ma magana wani shekara ɗaya magana ko shekara mai zuwa duk an gafarta ma to wannan ne abun mamaki ne in dai wannan wata ana gafarta wa bayi akan abin da suka yi wannan yana bada cewa lalle in ba mu shiga gidan aljanna ba ma so ne in dai ba mu shiga gidan aljanna ba da wannan kyautar da aka yi a wannan wata lalle ba son aljanna muke yi ba shi yasa abu ya zama abun mamaki cewa duwa za ka sami irin waɗannan mota da wannan sai abin da ya sa asali ba sa mai ba sa sa Allah ya ɗauki sunayen su ya sa su dan aljanna halayen kashi uku su ka kashi uku sai sa su kamar ba su shiga kashi na hudu ba wanda karkashin kashi na hudu shine bayan Allah wanda yake ba Allah mana jagora fa in min azamin ni'ma lahi azza wa jalla sai ku daga cikin imma mai girma da Allah ya yi a gare ku ai ala ibadihi kan bayi za ku shaida tare da ni an jaddada lahum wasimul khairi Allah madawakin sarki yana ta maimaita muku ne bai ce muku watan Ramadan ɗaya a rayuwa ba sai yana ta maimaitawa yana ta maimaitawa kowane shekara akwai wata bai wani lokaci bane in an yi gama ba lai yawa domin amali saliha ana gaya muku ne wannan wata da muke da wannan kirari wannan wata na Ramadan wannan wata a Hausa da ake cewa watan Ramadana lalle ne wani wata ne wanda ana maimaita shi kowace shekara ana gaya muku ne domin saboda ku samu gudurin ayyuka na kwarai wai ta karra minhu subhanahu wa ta'ala domin ku samu kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yau bi anwa'i qul da abubuwan hanyoyin kusanta da Allah nan yana nan da yawa wa ta'ala abun tabi'a ga Allah min hazihi min hazihi wasif al-azima ta hanyoyin wannan ayyuka wanda Allah ya ba kirare wanda yake mai girma ay allati tanallahu biha ibadi wa ni'ma ga bai shi ramadan mubarak shine wannan wata wanda ke mai albarka ya bai ay allazi azallana hadhihi al-ayat wanda da shine wannan fifiko ya samu a cikin wannan watan lalle ne fifikon wannan wata ya haskaka kamar sallar abin wa'il minan lalle ne Allah madaukakin sarki ya bi ya sanya ni'imomi amma a cikin akala barka mata da abin da shafi daukaka a ciki wa zama fihi ujur sannan Allah madaukakin sarki ya fifi dukkan ladaji a cikin wata na azu in ajin ayyuka sallallahu ayyuka sallallahu min amali salih da wani yasa ya musulmi wallahi ku yawaita yin aiki na kwarai domin saboda Allah zai nika mu wa nas'alullahu tabaaraka wa ta'ala abinda kawai za mu ni da ku duka ya ku ƴan uwa ayyuwa fakana abinda za mu ce kawai muna roƙon Allah ya ba mu dacewa lissu ya mu yi ga azumin da za mu yi a wannan shekara ya mu da tsayuwar da za mu yi na wannan shekara wa amalar sa'i da zumi kawo lissu abinda ake bada a musamman yawa ayya an mu'anar ya sani ko fi sani hada shafa wajen fuskantar wani wata da ya zo wani zama fahimma nami abinda zai yi ya tana domin ya gino ma farin cikinsa wajen taron wannan wata ku duba shagar ramadana wajen halartar kusantar wannan wata wanda ya zo hayyanta Allah alaihi bi juhudihi mimma kad yakuna sabban bi raf'i darajati da wannan dalili ne in ka samu halarta kuma kai tanadi mai kyau Allah madaukakin sarki ce zai daga darajanka ko zai daga darajanki wa tafsiri sayyiati lalle ne Allah ya muku tattali zai rusa dukkan ayyukan da kuka yi mummuna ba za a rubuta muku zunubi ba wato an rubuta muku zunubi a baya in kun zo watan azumi zai bishi wanda zalika fa kana sallallahu alaihi wa sallam wannan dalili ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana tanabi idza jaa da wannan dalilin tunda manzo Allah ya bi kowa sani muhimmancin wadan bishir habihi bi kulumi manzo Allah ya ku sahabbaina bishir albishir ya ku sahabbaina wannan wata na da Allah ya kawo wannan shine abin da Allah yake yana mi yana albishir ya ku yan wani azri masu albarka albishirin ku shekara na bayo Allah ya ba mu numfashi Allah bai kai ba Allah ya mana kiyon wannan wata madalla madalla madalla ujiri gina lima fihi min fadail ina muku albishir abin da kike da falala mai yawa a cikin wannan wata azima wanda ke mai girma falyajtahid muslim ya kamata musulmi ya daura shahar a cikin wannan wata alan kilaka wajen gyara ainihin dabi'un sa wanda ke kyau wanda tsira da tsarki wannan dabi'a da gyara ku gyara ku gyara sai jibu alal muslim ya wajaba akan musulmi ay yaqala an zam ya nisanci kowane irin zubi a wannan wata wa ayyudu alai yana dama akan abin da yayi a wani wannan wannan ba wannan ba wayu uzamu ala almin udi yayi himma domin saboda dawo ba wai wa'ai ya kunu mukhlisan ya zama mai tsarkake wannan niyya nasa domin saboda kar ya dawo ya ku ƴan uwa don nan gari namu mai albarka a gare maraban maraban maraban mu na ga ya mun maraban ne domin a wancan shekara zuwa yanzu lalle ne akwai rashe-rashe da muka yi mun sun ba mamaki akwai mata da dama wanda aka rasa wanda zuwa nan kuma ba sa zuwa nan wanda ke masu lalle ne wani an rasa shi wata biyar mil wanda ya wuce wata bakwai wanda ya wuce wani ana gama rabata wani aji wanda ya Allah ya ɗauki rasa wani kuma sai da aka zo dab waɗansu ma a cikin wannan wani abar mu kan a sau wannan wani na sarwar da mace da yawa wani abin da ya babu mamaki je nake magana a kan mumbar nake cewa wani abin mamaki mutuwa ba abin tsoro ba mamaki bane amma idan tana sa dole dole me dole kowa ya shirya abin da ke faruwa shine an wayiri a wajen in kaji an ɗauki speaker a masalati sai dai kaji an ce wani ma ya rasu sai dai kaji an ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un an yi rasuwa wani anguwa kaza ya rasu za a sallace shi karfe kaza in an zo wani sallama sai kaji an fafafafakum sai sai kaji an ce ina lillahi har yi da cewa an kada speaker sai kaji da ba rashin lafiya ne yan jirba wani ma babu rashin lafiya wanda ga cikin wanda ma wanda ma ke wanda suka shahara wajen abin da ajiye ba tsoro shine wani ma yana rike da yarinya tana wasa ta yarinya sai kawai ta kwanta a kansa in abubuwan nan su ne da irai to amma ne ne manufar Allah wajen ɗaukar rayukan bayi in wannan ɗaukar rayu bakta ita shi don koya ma sauran wanda suke shirya su ibada su masu nan tafi ku shirya kuna nan tafi ba wanda yake aka masa alkawari cewa akwai wani lokaci na shi ba wanda ke da alama ba a maka magana a kunne ba ba ya cikin alkur'ani ba ya cikin hadisin labarin ba na ce in an duba za a ga za koma ba za na maka shi a fiskan ka ba ban mu da labarin komai mai magana da mai sauraro ne yana da lokaci ajiyayye amma hakika yana boye a wajen Allah subhanahu wataala lalle ne ku haka ne dole mu gode ma Allah kan sani mun tsallake mun tsallake mun tsallake mun tsallake mun shigo yau mun ci hudu a ciki addu'a da muke yi Allah madaukakin sarki ya sa kowane gaba daya a cikin kwana hudu da na farko da na biyu da na uku da na hudu muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sani ya sa duk abin da ake nema mun samu sauran da suka yi alhali suna da yawa Allah ya sa kansu zama kaman hudun domin shi ba kullum buri yake da shi burin ziyara burin karba a wajen Allah burin amincewa a wajen Allah burin Allah ya ce ina son ka ya Allah kwanakin da suka rage ya Allah ka sa mu cikin wanda zaka ta kana so mu ya mutane matsalan da muke ciki shine akwai halin mutane da kashi kashi su wato rabe su fi shahar Ramadan a cikin wannan wata wanda yake Ramadan halin su ne cinye su duk abin da ake fadi na farkon abin da ya shafi wannan watan amma abubuwa da yawa suna faruwa warawal imamu ahmad fi musnadihi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم yana cewa abin mamaki da yawa wannan su daga cikin masu mi ban Allah sallallahu alaihi wasallam ba sabon gumi ba illa mi illa illa ni wa kiwa manzo Allah sai wanda cewa har yanzu da yawa wannan su daga cikin masu yawa a sallah ba sa san kada manzo Allah ne mami kai wanda suke yi illa sarfa kai kada take kuma ka ta lokaci ne wannan duka manzon Allah yayi wannan magana ne dan ya gwada maka cewa mabudi magana mu shine da wadansu mutane sun yi azumi sun yi sala sun sadaka amma an samu matsala a wajen rayuwar su saboda haka sun sha kishirwan banza sun sha yunwan banza haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal nas an bus bal nas an busana muna tambayan kawunan mu bai asnafin nasu fi istiqbal shahr ramadan menene kace kace da rayin mutane wanda muke bura a garuruwan mu da ɗabi'un mutane ma'ana a cikin wannan wata na ramadan qiyas din nasi sune kace kace nan mutane wani wafiqahu min sawmi shahr ramadan min sawmi shahr ramadan da hanyar da su dauka yin azumi a cikin wannan dabi'un su wa ma qubulihim litauba da irin yadda suka fuskanci neman tuba a cikin yayi halin da ayyuhal muhadirin alkiram ya ku mahalarta wannan waje mai albarka namu fi hadha shahr asnabin wa anwa a cikin wannan wata lalle ne akwai sashen mutane dabi'un su haka nan ku saurara ɗabi'a na farko sai ka kalaga in mutum ɗabi'a gama sai ka duba kana ciki kowa ka ciki sai a gangara na biyu ka kana ciki a je ɗabi'a na uku ka kana ciki kowa ka ciki in an zo na hudu ya mace ake in an faɗa sai ka kana yi ba ka yi domin ba ka sai kamar ka faɗa ciki la mutum ba biyu min an kari bin ilin akwai waɗansu ƙungiyar mutane akwai sashen mutane su ba sa damuwa ma da shi da wannan watan azumin nan yana kusa ne ko yana nisa ai wanda ya damu watan nan za a ga in azumi aka tsawata shida za ga an facewa ka alhamdulillah saura fa wata ana nan ana nan a ce saura fa wata biyar da wanda ya damu yana bibiya yana bibiya aka ce amma akwai wadansu da mutane ba su da damuwa da maganar almin shi yana saboda nesa wal amru abu da kamar su kawai da yuhimmu wa innahum mashghulun saboda damun su sun shagala ne bidun yahu ga abin da shafi duniyar su an akhiratuhu ma'ana akan abin da shafi lahira bi shahawatihi ma'ana min abin da ya shafi sha'awoyi nasu wanda ke rayuwa an ta so da ga ala sun samu dabi'a ta sanar sha'awar rayuwa wa'inhum la shay'un min siyamihim waɗannan da kake ganin su wanda ba damuwansu bane yaushe ne ne azumin zai zo in ya zo ma ba damuwansu bane damar shi ne burace-burace wanda ke da duniya duk wanda ke da wani biya lalle ne zai tashi zai tashi a cikin lamarin azumina babu komai illal jo sai yunwa wal atasha abin da shafi kishiwa wannan su ne kungiya na farko kenan an so abin da ake baka labari yan ba mu damu ba yan ba mu damu da menene ramadan ba yan ba mai da ramadan ya rima ba yan ba waɗanda ba sa kiyayewan wannan watan yan waɗanda ba sa ɗauki ɗauki a gajen ba sa ɗauki a kan da yawan wata kuma wannan kungiya na farko lalle sun yi hasara za su yi azumi a cikin ƙarfi yunwa shirwa kawai abin da za a kawo kenan wasan fisani kashi na biyu su ma ga yadda suke yastaqbilu ramadan su ba suna fuskantar azumin watan ramadan wa huwa mahmumun li'annahu la yara fi shahr ramadan la ya la ya li'annahu yara fi shahr ramadan aidan sakila abinda kawai suka dauka azumin watan ramadan matsala ne su kuma sun ɗauki wata azumi matsala ai mana zaifan sakila ta same da shi wani bako ne kawai mai wahalarwa bako mai sa nauyi mai wahalarwa wa inna siyamu la yara minhu fa'ida sai suna ganin azumi ma da gaske suna ganin su suna ganin bai da wani fa'ida gare shi wala yara aidan fi ramadan illa abasan maliya sai suka dauka cewa kawai wannan hidima na azumi da kake gani kawai wasa ne kuɗi kawai ana bata lokaci ne da kuɗi su abin da suka dauka kenan me za su da haka don suna ganin masu azumi suna hidima a cikin wannan azumi suna ɗaukar kiyansu domin neman lada suna yin abinci kara-kara suna ba da shi ma al'umma kai kanka ma kana mai tanadi domin saboda abincin saboda ka sun ɗauka abasan maliya saboda ya ga cewa wai ya leƙa ya ga mene zai sha ruwa sai ga nan kunu nan zobo nan fresh milk nan kunun tsamiya nan kunun ƙwarwa nan ƙosai nan ɗan wake nan taya nan wannan farfesun kifi ko ba ba wannan ya kalla yake dariya shi bai san cewa hakika wannan wata wata na neman mi na neman lada da wannan da nayi rokarin da wannan abin da na jero maka din nan za a dauka a ba ma wancan a dauka a wa wancan abin da yake faruwa shine kowane mai azumi idan ya dauki wani abu ya mika ma wani ya sha ruwa da shi a ranar nan ba zai samu azumi guda ɗaya ba shi yasa kullum muna faɗi muna nanatawa banda wawa ba mai tashi da azumi ɗaya kullum ba ɗai ke tashi da azumi a cikin samun ladan azuminsa kawai mai wayo mai hikima mai basira mai tattali yana tara azumi da yawa kullum za a ce salih abubakar ranar azumi ɗaya yana da azumi 22 ranar azumi na biyu ina da azumi talatin da wai yana ta ko sai in an tara azumin ramadan sai ka ga ana cewa salih abubakar a bana ya yi azumi ɗari tara da hamsin to kani da allah idan bawa zai iya samun wannan wane zai sai yin aiki wanda mu ba mu ne ayya ina wannan magana da dama abin da ke nake nan su ran namu ma su dawa namu jin babu komai a'a bayan faɗa bara yanzu in yamma yi idan ka nemi in ka nemi fiya wata guda goma sai kudin shi karama ɗari ko fiya wata goma ɗari biyu ko madalla to wani ku ji abin da zai auku idan kina da naira ɗari biyu kika sai fiya wata guda goma kina da azumi guda goma nakin ɗaya don in kin sha guda akwai guda tara sai kika mika aisha kika mika delu kika mika zubaida kika mika wane ko ba haka ba duk wanda ta sha ladan azumi ɗaya ne ladan azumi azumin zubaida azumin wane ne azumin wane ne kenan kullum in kina da ɗari biyu kina da azumi goma gobe ma ɗari biyu azumi goma jibi ma ɗari biyu azumi goma kenan ten ten ten ten ten in an yi kwana goma kina da azumi ɗari in an yi kwana ashirin kina da azumi ɗari biyu ko yar ko kaga tana da wayo ita ba ai sai an ba sai kin dauki cinyan kaza bane ba sai kai sadaka da abin da yake da abunan bane wani zai taton haka ne to aya za a yi to ashe ni ma ba sai na bada kazan ba to bari ka ji bambanci mai kaza da mara kaza menene bambancin wanda ya bada abin da ya fi da wanda ya bada abin da bai fi ba kai ne ka dauki fiya wata ka ba wani aka ce ladan azumi daya wannan ya ɗauki mi wannan ya ɗauki fiya watan ya ɗauki kaza ya ƙara ya baka kaza ya baka fiya wata the same person to shin azumi ɗaya za a bashi shine tambayan ai wannan ya bada fiya wata dama mutane guda biyu ne sai na ɗauki fiya wata sai na ba mu wannan abokin tafiya shi kuma sai ya ɗauki nisfu kaza rabin kaza ko ba haka ba soyayya sai ya haɗa da fiya wata guda ɗaya sai ya ba mu wannan to shin azumin ladan azumi ɗaya za a ba su a'a me dalili Allah madaukakin sarki yana cewa gwargwadon farin ciki gwargwadon tilin lada kenan abin da za a yi zo za a ba mu wannan ladan azumi ɗaya za a ba mu wannan mai kaza ladan azumi ɗaya sai ce mala'iku ku tsaya ku kalli farin cikin shi in kun yi amfani da farin cikin da yayi sai ku ƙara akan azumin sai a ce azumi da bonus shin ta ina za a fito shin ta adadin azumin za a ƙara ko kuma adadin lada za a ƙara ka kenan sai a bashi ladan azumi da ƙarin tudun lada akwai bambancin wanda ya bada wannan da wanda ya bada wancan sau saboda haka wannan kungiya na biyu na mutane su ba su damu ba suna ganin la fa'ida suna ganin babu babu wani fa'ida da wannan suna ganin azumin nan hakika wani abu ne kawai abasan maliya suna ganin kawai wasa da kuɗi ne wanda ke da wannan tunani da wanda ke da wannan aiki shi ma yana daga cikin kungiya ta biyu kungiya ta biyu waɗanda yake sun sha kishirwan banza sun sa sun ta yunwan banza ga kungiya ta uku saffin salisu shi kuma yadda yake yafrahu wa yus'ad bi qudumi shahr ramadan la li annahu shahr ta'at wannan kuma kungiya uku yana rige tun daga wata takwas mai zuwa ina tun Allah muna muna magana nawa muke ne Allah saura wata da mu inda me kake tambaya ce muna so ne ina so ne kawai na ji labarin watan Ramadan sai aka ce saura wata takwas yana dauki jim kadan kuma dai saka tambaya a ce saura wata shida jim kuma dai saka tambaya a ce maka saura wata uku jim ya saka tambaya a ce saura wata biyu ya saka tambaya daga baya ai a ce an saura wata sati uku ma ya saka tambaya a ce ai wani sati ne ma ya saka tambaya a ce ai ma yau 27 ne jibi za a kalli wata da ka kalli kamar ɗabi'a sakaman dai wani irin mutum ne ma'ana mai mai bibiyan kwanakin wata don ya samu lada amma ba haka ba ne wani zai ce oh ya zai ce ba haka ba ga dalili lali annahu shahara ta'ati ai dama kan ji yana wannan bibiyan ne ba wai don saboda wannan wannan wata na azumi na Ramadan wata ne wanda yake na da'a bilin rahama ne ga mai rahama ba la li annahu tawfihi abwabul janna ba wai yana wannan dokin nan don an ce za a bude kofofin aljanna bane wato gula ko fi abwabun nairani sai ba yana ba yana wannan bane don saboda yana labarin cewa za a rufe kofofin jahannama ba wala li annahu shaharut tauba ba wai yana wannan dokin don saboda wannan azumi hakika lalle ne wannan wata ne wanda yake tuba ko ba wai don tuba bane bai haka nan domin saboda magana akan abin da shafi tuba ba wal qur'an ba wai yana yi domin saboda wannan wata wannan wata ne na alqur'ani ba wa mudha'ifatul ajr ba wai yana yi domin saboda yana kwadayi don Allah ya kawo mu wannan wata na azumi don zai samu lada da yawa ba wal itki ba yana yi ne don saboda wannan doki nasa yana ganin za a yanta bayi shi ma yana bege don don ya samu lada wajen a yanta shi ba minan ne ran daga abin da shafi wuta walakin walakin walakin farhatuhu shi ɗokin nasa bi kudumi shahar ramadana wajen abin da ya shafi kusantan watan azumi da yawan tambaya da yake yi makarunatin bishahawati kawai labarin kawai yana da wani sha'awa ne wanda yake a rayuwar shi wal mulazzati da ainihin abin da ya shafi holewa a wannan wata din wa huwa fi nazrihi shaharar ma'akulati kaji mana wai shi damuwansa baya samun ciye-ciye kenan yana samun ni'ima na cin abinci a wannan wata na Ramadan baya samun alale sai a watan baya samun dan maiko maiko in ba a watan ba baya samun jusa jusai samiya jus ko kaga duk wani labarin sa wai duk wannan azumin da kuke gani wai wani yana zaune ne kawai don kuɗi yake jira Allah wani ya hasara mana wai damuwansa kawai wai ma'akulati na mai bege watan ya zo za a ci abinci kullum ce abinci da ajin wani yau in ana wucewa yake akwai abin da ustazi sa da neman lada ko ba haka in ana wucewa ce bismillah dama da ajin wansa ko tishu da cokali kawai sai goje kawai sai sa a bakin shi wannan shi bace damuwansa watan azumi kawai wata ne wanda yake zai sha abin da ya ga dama kunu kala kala wal hafalati ma'al azika wata ne wanda yake na holewa da abokanai aje nan aje nan ɗawainiya na watan azumi wanda ya fata fi nazirin shaharin nau abokane da baƙi wata ne wanda yake akwai mai akwai tattalin baƙi a cikin shi fi nazirihi kai a ƙarshen tunaninsa kawai shaharin nomi bin nahari wai wata ne wanda yake ana yawan baccin rana shi ma zai samu ya huta hatta yi sha'aru bi ta'abi bi sau da wannan dalili ma yana ganin duk wannan abin da kake gani na abin da shafi azumi shi ne damuwansa ba damuwansa baccin rana wanda zai yi wannan su ne ƙungiya na nawa ƙungiya na hudu lalle ne in burinka wannan haji haji abin da ake yi ne lalle ne irin tafidan da ake yi ne wata ma ba wani wani zai mamaki fa da na kawo wannan magana yana nan wata mata ɗabi'anta cewa daman in sun in watan azumi ya zo a watan sha'ban waɗansu mazaje suna ɗan zama su ɗan yi tattali a ɗan sayo wani abu a ɗan sayo wani abu a ɗan sayo wani abu saboda haka ranar azumin farko gidan zai ɗan canza saboda haka abin da ba a amfani da shi za a ɗan jawo shi wannan abin da ake ɗan shan nan a sha wannan a sha wannan ɗin nan ba a samu dama ba wannan tattalin akwai waɗansu mata ma wannan kwaɗayin wannan ledan nan na mai gida wanda yake zuwa zai zo da lemu zai zo da ayaba zai zo da ganye-ganyen yanke-yanke wanda ake a wani watan ba shi ake kawowa ba zai zo da mai wani lokacin aikin za ta ga takarda ruwa yana diga ana rama takarda ruwa yana diga me shi nama ko da ta ga digan ruwa tana mai murna za ka ga fara'anta idan watan azumi ne ba sa jayayya da miji a watan azumi ba musu saboda akwai mai kala-kalan abin da za su ci saboda haka daga mata ma akwai irin waɗannan mutane wanda burinsu Allah dai ya kawo Ramadan domin saboda me ba wai laifi bane a gaya miji a ɗan canza kaza mana bana bana ma mu ɗan canza abin da aka yi na bara wannan duka daidai ne amma ya zama duk wannan yayi hidima na azumi da neman lada a ce wai ya tsaya kawai akan makulashe makulashe wannan shine rashin rashin adalci ya ku ƴan uwa wannan na uku su ma lalle ne babu komai a cikin azumin su face yunwa da abin da shafi kishirwa ga namu kungiya na hudu ya ku bayan Allah sai ku saurara in ba ku fada cikin wannan wancan guda uku ba wanda Allah ku dace cikin wannan kungiya na hudu mallazina arabu qadar shahr ramadan su kuma sune wanda suka san kima na wannan wata wanda ke na ramadan wa fa'i musannan suka fahimce sosai fahum yad'una rabbahum suna ta kiran ubangiji su ayyuban lubuhum ramadan ya Allah ka kawo mu wannan wata na rana don mu bauta maka wannan sune kungiya na hudu ya Allah ka kawo mu wannan wutar ya Allah domin saboda mu bauta ya Allah muna muna muna muna wani darasi wanda ake a sadar a cikin garin Azare primary school wani abin da yake ba mu mamma da mamaki ya Allah wallahi in an fara ba ma son yankewa yana mana dadi sai yasa wani lokaci idan an zo rufewa sai mu ji hankalin mu yana tashi muna cewa fa yanzu sai wani shekara ya Allah ka kawo mu wannan wata mu saki mu zo muna zaunawa a wannan waje mai albarka muna sauraron ‘yan uwa daban-daban wani ya zo daga can, wani ya zo daga can, wani ya zo daga wani anguwa a cin gari, ana zuwa ana faɗa mana saƙon Allah, muna zaune muna sauraron saƙon Allah a cikin nishadi. Wannan mai wannan ɗabi'a, dalle ne bawan Allah ne wanda ke da ƙwarai. To, fa'iza ma a ƙwada alaihim adobi ƙudume, idan suka yi idan al'amarin ya zo kusa, linalu fihi darajatil aliya idan su wannan wata ya zo suka ɗauki wannan mataki kuma za su samu daraja wanda ke mafi ɗaukaka wa taqwa Allah zai ƙara musu tsoron Allah wanda zai kitawa fa haula'i waɗannan da kake gani da takbiluna shahar ramadan sai wannan wata wanda ke na azumi wa kad a'udu at-ta'a suna mai tattalin yawan ayyuka wani ma wani ma da in yi hasu an go wata sai wani waje tsara ta table karfe kaza ina waje kaza karfe kaza ina waje kaza karfe kaza zan yi kaza karfe kaza ma zan yi kaza waɗansu har time table suke yi na ibadu wanda da su akan abin da shafi kuɗi na yau zan yi kaza da canji na zan yi kaza a waje kaza zan yi kaza da waje kaza gobe kuma zan yi na kasa abin da zan yi kullun sadaka na abin da ya shafi kuɗi zan yi ɗan sadaka da shi bayan kowane kwana uku misali saboda haka table din yana nan saboda haka idan kwana uku yayi ta fitar ko ya fitar ɗan abin da ya sauka a ɗanyin sadaka a ba mutane sannan zan yi mai bayan kuma kowane kwana biyu zan ɗauki wani abu na abinci ma'ana mai na ya sadaka da shi ko da kaɗan ne sannan kuma har yanzu bayan kurin waɗansu kwanaki kaza nan ma kuma akwai wani hidiman da zan yi kaza wannan shi ne tattalin da ake magana wannan shi ne ƙungiya na hudu da Allah ke so su ne mutanen da ake cewa na Allah ne wanda suka san wannan azumi na Ramadan su ne suka yadda su suka yadda sani wanda yadda wanda ke da sosai akan cewa wallahi Allah da yayi magana akan abin da shafi wannan azumi wallahi bayi na kwarai suna nan suna tattali lalle ne akwai bayi na kwarai har yanzu duk zamani da ya nisa da manzon Allah wallahi akwai bayi na kwarai suna da ba kusan su ba suna tattali akan wannan wata wallahi kuma ku tattali wannan duniya ne kamar yadda ya wuce ma ƴan uwanku da yawa kun sani yadda malam ya faɗi ya ambaci sunan waɗansu mata a nan cewa bara suna nan bane ba sa nan ba wani dabara ba mai hana wannan yadda kuka zo wani shekaran ma zai zo waɗansu daga ciki kuma har yanzu zai zama su ma ba sa nan daga cikin ɗabi'a na hudu na bayi masu ibada da kyau wa fursatul tajdid tauba suna tattali kuma na shirye-shirye domin neman tuba wasu kalmomi ne Allah ya fi so a wajen tuba za su za su in littafi ne su duba su ga inda Allah yake bukatun tuba hanyar da ake bi wajen tuba wa qurriba minni min rabbil alamin hanyar da ake neman tuba a karba da kuma kusantan Allah subhanahu wataala rabbas samai ardi was sama was sama was samawat wa haula'i waɗannan sune ahlullahi lokaci ko walaysa hadhihi al-asnaf waɗannan abubuwa da muka faɗa muku guda hudu ba su ne ɗabi'un mutane a watan azumi ba amma na ga babban alaran ma ta gaba da ni ya yi wani abu da yatsunsa haka ni da na sanar yatsun an yi haka guda biyar ne kenan manufashi lokaci ya yi saura minti biyar a ciki zan jero muku ne ba sai na jawabi ba na ce muku dama na ce muku dama ɗabi'un mutane kashi hudu daban sannan akwai halayyansu kuma guda bakwai to zan jero halayyan kawai ba wani bayani da yawa sai na yi shi a gurgurci cikin minti uku hudu yana daga cikin mi yana daga cikin ɗabi'a wanda yake cin azumi almara'atul khalqi bi amalikum as-saliha riya ki sadaka don aje ki sallah don aje ki zo wannan wajen don aje in kin zo nan har aka gama kin zo banza kawai in kin zo ne don a ce mi kin zo ko in kin zo ne don kar ma da ya ce me ya faru ne bana baki zo ba akwai irin wannan ko in wannan ne dalili azumi ya tafi banza alkusuma yawan hayaniya da musai musai da jayayya lalle ne kar ku zama masu yawan jayayya tsakani da zage zage tsakani domin Allah madawakin sarki ya faɗa ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah baya son irin waɗannan mutane ai alal alal sa sannan na gaba mai alfasha a wajen magana da zagi kenan ku kiyaye bakinku daga alfasha sannan ku kiyaye daga zagi sau daga mai faɗan kalmar alfasha da yawan zage-zage shi ma zai tashi da azumi da yunwa da kishirwa na banza domin Allah baya son mai manzan Allah ce Allah baya son sahibul su'abul fawahish wanda ke mutum mutumin alfasha na hudu as-sukriyatu wal izza masu yawan tsokala da zolaya al'ihana wata haƙir wanda ka'is ko kenan alawace ya ta minhu ka yi dariya a wanda ka walakanta shi duk wanda ya wannan duk wanda ya wannan shi ma zai sha haisa azumin ya zama cewa in ya yi azumi ba a karɓa ba a karɓi azumin an ba za a bashi lada ba ba zai a ce ana bai bashin azumi ba amma babu lada na biyar shai sirri duk ya wani hadisi manzon Allah manzon Allah cewa alhadis bainakum amana labarin da ke tsakanin ku da juna da amana ne Aisha ne da Hadiza sai ta samu hadisi da Hadiza don Aisha akwai labarin nan baki amma don Allah daga ni sai ke don Allah daga ni sai ke ke ma don na da muke ne Hadiza kuma da amana kan aya wannan amana ai be ko ba haka ba sai ta zauna idan aka ba ta labari in bayan ta tafi abin da yake faruwa ita kuma za ta samu za ta Maryam ita Maryam ta da ta to sai Aisha kawata din nan ta da bari sai amana ne amma dai kin san da ta koyi mana da mai amana sa saboda yanzu ke zan gaya miki labarin nan na abun nan ta ke take fara kowa a da ni ka ai ba abun ba ita ma ta gaya mata saboda kan gaya Maryam Maryam sai da ta mata kuma sai da gaya mata ita ma sai da ta ami amana sai amana sai ka samu cewa labarin ya zaga duk duk cikin waɗannan mutane saboda haka lalle wanda aka sirri bai yi ba ya yi ha'inci mai yawan ha'inci yana cin me ha'inci yana cin abin nan ladaddaki na bayi saboda ka zai tashi zaka tashi a ran tashin kiyama baka da lada wanda yake na azumi kenan sirru ba wai ɗabi'a bane wanda yake na mutumin ah, kirki ba a ce a bashi labari ya ta faɗi bayan kuma an ce masa sirri sirri ne na shida alkazi ma yau magana a cikin ƙarya filkawali wajen abin da shahi magana lalle ne ma'ana me ku kiyaye sannan ku kiyaye abubuwa mana guda uku ku kiyaye ƙarya ku kiyaye walwale alkawari sannan ku kiyaye ainihin me in an aminci da kai ma'ana ka zama mene ka zama mai ha'inci waɗannan abubuwa simple ɗabi'a ne wanda ke da mutane wajen sukariya wajen abin da shafi ka ka jefa mutum ka ka jefi mutum da abin da bai dace ba wata za ka samu cewa akan ko wani halitta Allah ya yi mata wajen magana ba ta yin sa- tana yin magana gura-gura ba ta iya kiran lamun ko gainin ko wani abu sai daddake take kira saboda haka sai ka samu cewa mata suna zoliyanta da wannan abun da bakinta ba zai iya faɗa ba ko kuma ba ta iya karanta wani abu sai a ɗauki wannan ha- ko wani hadisi sai a ce ma- sai a ɗauki sunanta a ce a ce ayan kaza sai a jingina shi da da wani abu ko kuma halittanta ne a ce tana da kusumbi maimakon a kira ta Aisha sai a ce Aisha mai kusumbi kana ba za ta so ba to irin wannan wannan bayanin nan shine ma'anar abin da Allah yake guje muku domin saboda me domin saboda karku karku karku karku karku rasa ladanku aya za mu ga ta bai da shi ya ayyuhal ladzina amanu tajibu lillahi wa rasuli idza ra'akum lima yuqum
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول وللرسول إذا دعاكم لما يؤمنكم وتقوا أن الله يحول بين الرأي والدين وأنه إليه تحشرون ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wa rasul ya kuma su imani ku karbi kira ku karbi kira manzon Allah mun kawo shi karshe abinda muka dauka kai mun dawo na cikin kaulin Allah da kaulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada wutulci Allah ya ba ku Ramadan bai ba mu wadansu ba tajibu lillahi wa lirrasul ya ba ku Ramadan bai ba mu wadansu ba ku karbi kiran Allah da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi aiki tukuru ku karanta alkur'ani tukuru ku saurari alkur'ani tukuru ku yi sadaka tukuru, ku kula da addininku, ku kiyaye harshenku, ku zama masu haƙuri, ku zama masu juriya, ku zama masu kau da kai a cikin wannan wata wanda ke na Ramadan. Duk abin da Ramadan yake yi yake so, ku jawo ku yi, duk abin da Ramadan ba ya so ku nisance shi. Ya ku bayan Allah, na buɗe muku da wannan saƙo, waɗansu za su zo gobe su yi da wani sati, to tabbas hakika ni na bude muku ne da kowane koba ma'ana me ku fada wajen alheri yana daga cikin kofar da na bude muku yawaita zuwa kenan zuwa da za ku yi gobe yana cikin mi yana cikin sakona ku nana ta zuwa ku yi nana zuwa don ku saurari magana Allah ta'ala yawa muna addu'a din nazo kuma sai shekara mai zuwa ina addu'a ni tare da ku Allah madaukakin sarki ya sa mu kammala wannan azumi lafiya cikin rashi Allah ya sa duk abin da muke nema ina da damuwa kaza ke ma kina da damuwa ka kuna da damuwa kaza kuma wani mana damuwa kaza Allah mutum zaki ya bi damu- damuwa ya share mashi ya jawo mana dukkan alheri ina muna da damuwa na yaya muna da damuwa wanda yake na rayuwa na cikin gida da iyali da sauran waɗannan hanyoyi duka hanyoyi ne wanda yake na mene na ainihi ainihin mi da kofa wanda yake neman sauki a wajen subhanahu wanda nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a sharuwar lafiya
wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu malam muhammad manga abba mai sau ramadan kare na ga Allah saka da alkhairi hakika zan malam ba kana bane a garin nan ba kuma matan nan du Allah ya mana albarka baki da wallahi ni kan kun burge ni saboda abin da muka fara ta farko kun yi shiru kun yi tsit mu kuma ci abin da malam ya fara gaskiya Allah saka da alkhairi kwarai da gaske a ba za mu asa tambaya ko ɗaya ba ko kuma za mu asa ba mun yi jirgin ta bara Allah shi kafa mana wannan tabbatar ta fito daga wajen mutane da suka halarta wannan taron ne ta ce mata can ake bin ta bashin azumi guda goma sai ta sakaci sai ta rama guda hudu guda shida ba ta rama ba har watan rabadan ya zo wata wadannan ya zo ta mai ta bata da lafiya an fahimci tambayar to malam ya za ta yi
To, na farko Allah ya gafarta mata. Wannan magana kenan. Domin tunda akwai kalmar da ta tashi da sake. Kaga sai ne mata gafara ko? To ta yi azumi guda hudu, saura guda shida. da tana da lafiya da azumi ya zo sai ta rungumi ramadan da tana da lafiya immediately bayan ramadan kuma bayan an gama hidimar sallah sai ta tinkari wannan shaɗin ta rama sannan kuma ta rama su da horo wanda Allah subhanahu wataala ya ce ana ciko da shi da abin da shafi ba da wani bajin da shi azumi ɗin ko azumi ta ciyar da ta hada da abinci ta bada to yanzu kuma tana bayan ga ta gangar kuma ta lafiya to nan kuma abin da za ka abu na farko rashin lafiya wani iri ne idan rashin lafiya akwai akwai hof akwai tsammanin warkewa to sai jinkiri har ta warke tunda yanzu Allah ma ya san ta da lafiya saboda haka idan ta yi jinkiri sannan in ta samu sauki ko da zai kai ta wata uku don ciwon da yake warkewa bai ko ba akwai amma da yake bayanta to akwai alama to in akwai alama sai ta yi jinkiri bayan wata uku sai ta yi abu da na faɗi da azu in kuma ta kamu da ciwo ne wanda shi kuma wannan ciwon sai ya zama na cewa ciwo ne wanda yake ba zai iya yi wa azumi ba ciwo ne wanda yake an yadda ba mai azumi a daɗi ma a ce ya ajiye ba zai yi ba to nan Allah ya sani ba da gangan ba ne sai ta ciyar da waɗannan kwanaki kamar yadda mai hukuncin ciyarwa na rashin lafiya da lafiyar da ba wani fake yanzu yanzu ta faɗa cikin wancan hukunci ka gashi wannan shi ne da za ta bi amma abin da nafke faɗi ta kula ta ga wani irin ciwo ne kiran ka da gaggawa tun da yanzu an yi sallah wancan sati misali sai ta tafi da lafiya to yanzu ya zanyi ba shine ba sai ta kalli lafiya idan akwai hope da samun sauki na abin da shafi cuta ta bari ta samu sauki sai ta rama shi ta da abin da shafi horon da za ta yi na abin da shafi da ta yi kamar da shari'a ta ce in kuma ta kalli cewa ko irin ciwon nan ne wanda har likita ma ya ce mata kada yadda ta bar abinci ko wani ɗan ɗan kala kaza na wajen cin abinci abin da za ta yi shine sai ta ba da abinci gwargwado azumin nan ba shida wannan sai ya kasance ma'ana mi Allah ya sani tana sakin kuma har wannan hukunci kanta muna roƙa masa gafara Allah masa ki gafara assalamu alaikum
wa alaikum assalam to akwai tambayar da karanta a cikin zumala kusa duk da aka rama azumin ne wannan malam azumin ya riske ta amma kuma ana bata kuma ana tsakiyar jinyar azumin ya zo shi kamar an fahimce ni tana ina ga kamar duka ansa ɗaya ce don tana cikin azumin sai kuma wani azumin ya zo ba ta rama wancan azumin ba to za ta iya yanke wancan azumin ne ta fara ɗauko washin ko ko a'a ya za ta za ta yi mala ina bayanta a yanzu kenan yanzu har da ake ciki tana cikin ramadan ko ba ta da lafiya ko ba haka ba to idan ya zama na cewa mace tana tafiya tana azumi sai ta sami rashin lafiya shi ma sai ta kalle sai a kalle rashin lafiyan wani iri ne shi ma domin in an ce ciwo ba a iya fassara shi da abu guda shi yasa a cikin hukunci hukunci na azumi ake aka ake mai aka bashi kashe kashe yayi idan me idan wanda yake me me wanda ya wanda magana yanzu kamar abin da shafi suwa sai ba ba ba riba sai a ce mutum da ya tsufa amma wallahi wata rana kuma sai sai sage dawa yaro kaga ba zai yiwu ba to kaga da tsufa da ciwo da baya warkewa sai aka jingina su akan hukunci guda rashin lafiya wancan kuma wanda ya zama cewa mai warkewa ne hukuncin sa daban sai sai a jinkiri a bari a warke sannan a yi saboda haka ita wannan sai ta aje azumi bayan azumi ya faru sai ta rama daga baya to in azumin ya wuce kuma ya danganci wani hali take ciki wala Allah kuma sai ta ciwon ya sai ta darce bayan azumi ma bai yabi nan ba bai warke ba sai nan sai ta kalle shi wani iri ne saboda ai azumin kwanaki ne kayyadadun bai wuce sati hudu ba nan ma sai ta kalle shi in wani ciwo ne yanzu ya kama ta wani ke ba mai komawa baya bane saboda aka yanzu abin da za ta yi kawai ana binta sai da lissafin abin da ake binta kawai sai ta ciyar da shi ko da kwanaki nawa ne saboda Allah ya sani cewa a yanzu ta faɗa hukuncin mai ciyarwa ba mai ba mai yin azumi ba wannan da shine wallahu alam assalamu alaikum warahmatullah
to iya abin da zamu ji kenan malam sai masu addu'o'i iri daban-daban daga ciki akwai wata bayar Allah malam sama da shekara 25 tana zuwa wannan wajen kafin azumin nan da wata hudu sai Allah ya karɓi rayuwarta muna mata addu'a Allah gafarta mata da ita da sauran duka waɗanda suka rasu kuma in Allah ya yarda karatun mu za mu dinga farawa karfe 9 insha Allah goma mun tashi tun da awa ɗaya ne kuma wani abin farin ciki yanzu su kungiyar fanwan sun ɗauki ɗaune ya saka wannan karatun a gidan rediyon jama'are har na samu labari sun je sun biya kuma insha Allah in suka ba mu lokaci goban nan in muka zo na mu ga muku lokacin da ku rinka kamawa kuna jin abubuwan da malamanmu suke yi a kafafen sadarwa insha Allah kuma shi ma wanda yaro mai dauka mana yana tura mana online kina gida kina ganin abin da aka yi insha Allah ga wanda ba su na mazuwa ba kina amma ba mun yi haka nan kar ku zo bane ba saboda ka zo ka ga mai karatun gaba da gawa karfa ba ko guya akan gangan a social media wannan mana addu'a Allah saka da alkhairi Allah tabbatar da alkhairi a rayuwarka ko wanda kake mana a wannan yake namu muna matukar farin ciki mana Allah saka da alkhairi kuma abu na kusa da ƙarshe don Allah a yi haƙuri wanda suke tafiwa da yara muna so a dinga zuwa da yaran kan tabbas amma a yi ƙoƙari a dinga tafo masa da ɗan abin sha haka wanda an ana bai yaro a bakin sa zai yi shiru saboda wani lokaci karatuttukan da ake in yaro ya kuka sai kana jin sai ka- a- sai ya dinga faɗa cikin audio mu muna fata za a ci gaba da haƙuri a dinga lalashin yaran na insha Allah kuma in Allah da gobe za a fara dole malam Mustapha sai ka mana addu'a a ran mun fito sadda kai insha Allah sai gobe
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم malam Allah ta alkhairi zamu yi addu'a Allah ubangiji ya aminta da mu ya samu dace da dukkan alkhairi cikin wannan wata kalmar da dukkan sharri Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannanu ya badi as-samawati wal ardi ya zul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inna nas'aluka al-jannata na'udhu bika minan nar ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum ya hadi ya salam ya rabbil arshil karim يا رب العرش العظيم يا رب السماوات والأرض ما فيهما وما بينهما يا رب موسى وهارون يا أفعل ما أريد يا فعل لما يريد اللهم إنا اللهم إن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين
Mustapha ka kawai gajiya an zata za mu dace sai buta
wani kaskus kuke yin da ta hankali mutu ga wani